من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayanaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora mu ci gaba wanda in ba a manci ba mana da a cikin wannan sura ta suratul shura wanda kuma jiya mun tsaya aya ta 23 a ciki wanda a yau za mu tashi aya ta 24 kenan kuma kamar yadda aka sani dai aka sanar dai cewa insha Allah banda gobe kenan ranar alhamis ne Allah ya kai mana rayuwa sannan za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri insha Allah sai kuma Allah kai mana rayuwa a wannan masallaci wancan ɗayan masallaci shi kuma na magamawa shi kuma ranar juma'a ya Allah kai mana rayuwa a ranar za a yi addu'a shi kuma insha Allah muna fatan Allah ya kai mu lokacin kuma Allah ya karɓi dukkanin iwadun da za mu gudanar da addu'o'in don alfarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah madauki zai ke cewa am yaqulu naftara watan su waɗannan kafirai da ake ta fama da su alkur'ani ana karanta musu shi ana nuna musu ga ayoyi da Allah maɗaukin sarki ya saukar a imani da Allah maɗaukin sarki a bauta a mashi da kuma dokoki na Allah to duk da haka nan dai suna ta manganu na rashin yarda to shine Allah ke cewa an bari dai su ya qulu naftara ala Allahi kadiban suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kirkira ma Allah ƙarya ne bi nisbatil qur'ani ila Allah ta'ala da jingina alkur'anin zuwa ga Allah madaukakin sarki suna cewa wai ba Allah ya saukar da shi ba shi dai kirkiro shi ya kago da shi ya ubangiji madaukakin sarki shi kuma ya riga ya ba su dama idan su kansu ma suna da dama ai su ma larabawa ne kamar shi suna da gwaninta da fasaha na iya magana to bismillah muna su ma su sanya Allah madaukakin sarki wata su ma su kirkiro da alkur'anin nan iri ne in sun kasa an ka ba su dama su kago ko da sura ɗaya ce gajera ko irin kulhuwar lahurci da a gajera ba ta da yawa to irin su masu ƙirƙiro ko da sura guda ce sun kasa an ba su dama ko da aya ɗaya ce su ƙirƙiro ta ɗin su masu yi kamar yadda manzo Allah ɗaya kabo ɗin sun kace amma dai su tabbatar da abin da za su faɗa ɗin ya ƙunshi duk abin da ake buƙata na ilimoma a ciki ɗin sun kasa a ƙarshe Allah yake cewa to koda za su taru gaba ɗaya kullu in jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al qur'ani la ya tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhu li ba'dhin zahira Allah ce da mutane da aljanu inda za su yi hadin gwiwa gaba ɗaya su taro don da hakikiyar da alqur'anin ba su iyawa inji Allah madaukakin sarki to shine sun kaka tunda dai sun tabbatar da hakan su sun kasa ba su iya yi to ga manzo Allah ya kawo shi to shi a shaida Allah ya koshi kenan to amma da haka na suna cewa ya kike ƙarya ne Allah aka kadiban ga Allah subhanahu wataala don haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in yasha fa in yasha Allahu idan Allah madaukakin sarki ya so ya khatim ala kalbika sai ya rufe zuciyarka ya manzo Allah sallama wato shine bi sabr da yin hakuri ala azahum bisa ga cutar tasu din bi hadal qawli da wangazancin da suke yi din wa gairihi da wanin shi kuma wa karfa ala haqiqa ko Allah madaukakin ya aikata din wai ma'ana inda Allah ya ga dama kai manzo Allah sallama da irin waɗannan abubuwan da suke faɗa mara kyau gare ka da abubuwan da su kamata din ba to da sai Allah madaukakin sai ya sa ya rufe zuciyarka ya zan baka damuwa da abun din bai ma'ana shi ne sai ya zama duk abin da za su faɗa za ka iya haƙuri da juriya a kai ne ɗin to kuma ai Allah ya riga gada maɗin ko tun da mazalan haka yake da makocin ba irin abin da ba su yi ba ko ma menene sun aikata abubuwa marasa kyawu masu yawan gaske akan sha'anin manzo sallama ba abinda ba aikata ba shi a karan kai ne tun daga abinda za a yi na cin mutunci ko abinda za a yi na wanda za a cutarwa na jiki hakan nan wanda za a buwa ka sunan dai ba abinda ba a yi ba an yi mashi in sahabban da sun kai imani ne su ma da shiya su ma ba su hita ba ba abinda ba a yi masu ba wasu ma har kashe su an yi gaba daya sun yi shahada saboda watan sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka kamar irin su kasan umba yasir mahaifiyar ammaru bin yasir da ita da shi kai na yasir din baban ammaru din dukkan su kashe su an kai saboda sun yi imani dole sai sun kafirce manzo Allah sallama to wannan shine ba abin da basu yi ba sahabbai da suka yi imani su ma an yi musu abuwa kala kala wanda an cutar da su din har sun ta hijira zuwa kasar Habasha aka dawo kuma aka yi ta hijira zuwa Madina duk dai ba abin da dai ba a yi ba don dai dai addinin ne ya kafu shi yasa ga waɗannan bayan Allah sahabban nan in mutum ba addu'a zai musu ta alheri ba ko mutum ya faɗi wata magana mara kyau ai ya kai mutumin banza ku yanzu irin sai na abokan siddiku sai na amur sai na usmanu kasa akwai mai zagin su karara kai kai ba ruwan shi kai tsaye zai faɗe su kuma ya ce ya la'ance su yana za ka faɗin abu da haɓe ka ce la'anatun layi alai su masu ƙirin su ce masu haka na ɗin wanda sun ka sun gaba da dukiyarsu da rayuwarsu da duk komi nasu da sun ka mallaka gaba ɗaya don ɗaya addini ne ya kafu amma sai ya zama mutum baya tukucin da zai ba su yana zagi da la'anta kawai to kaga ai mutum ya zama shi ne la'anan nan ko saboda haka shi yasa ka gara ma shirya ta Allah ce madaukin sarki duk yanda za ka gani shi yasa ka ji kowace magana ta da cewa wai duk komi kirkinka komi mutuncinka komi adalcinka komi gaskiyarka kakka dauka kowa sai ya yabe ka bai yi wa wannan ka dai ga manzo sallama shine gaba akan wannan din ba abin da bai sha din ba sahabbai ne da suka ga biyo shi bayan shi suka gaji abin da ya bari sun bi kowa wannan din amma su ma duk da haka ba su yi ta ba kalalla za a kiran sai na baka su a ce Allah Allah ta tabarka shi wani ya zubi kai tsaye sai da na Umar sai ga su ha su sun suna duniya Allah ce yan aljanna ne ba manzo Allah ya tabbata musu da haka cewa yan aljanna ne su goma din da ya zana dinnan to suna ciki su tunan duniya yan aljanna mutum yana ci aljanna zanne ne kai ku kana nan kana ta fama zagi ne to kai yanzu balle kai wa kake misali kai sai kana wani zage ka saboda haka wannan ba ba shi bane ba to don haka shine nan Allah mu dake yake cewa haka in Allah ya so sai ya ruhe zuciyarka da hankuri sai ya zama duk abunda za su yi din sai kai hankuri kai ne to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mashaka to shi ne ya cima alaƙar bi kaɗin waya muhallahu albatila allah maɗaukin sarki yana shafe ƙarya shi ne ɓanna allah zai ƙalu wanda suke faɗa duk abin da suke faɗa ɗin duk allah ya shafe shi baki ne ba abin da allah ya bari wai haƙul haƙa kuma allah maɗaukin yana tabbatar da gaskiya kaga sun yi abubuwa da sun kai ɗin duk ƙarya da za su faɗi sun rike sun faɗi ɗin duk abin da za su faɗi na ɓatan ce manzo allah sun yi shi ɗin to amma me sun karki manzo allah da shiya me sun karki addinin musuluncin da shiya komai ya cika ya kammala inda allah ya riga tsara mushi ɗin to kaga Allah ya shahe wannan ƙaryata su don daga ta da ita ce mai tashi ƙaryafa saboda su ne manyan gari in sun ka faɗi dole a bi su to amma sun kai tashin ƙarshe an kai an ka ƙari yanzu ga halin da aka fuskanta yanda musulunci yake ya game duk duniya yanzu ba inda za a ce ba a san musulunci ba sai da ƙin imanin amma dai an san shi kaga duk abin sun kulla musulunci na wanda makin shi duk ya ruguje gaba ɗaya kenan kuma Allah ya tabbatar da shi kenan kaga Allah ya shafe wannan ƙaryata su din ko da ka ji alƙur'ani Allah ya ambace wannan ƙaryata su ba wai don a'a ana ambata kare ne don ka ji irin abin da sun ka aikata din ka ji abin da sun ka yi sannan kuma karshe ga kuma irin abin da ya faru don ɗaya mutum shi kuma ya nisanci wannan abin kada shi ma ya aikata irin aikin abin da sun ka aikata din to shi ne Allah madaukakin kirki shafi wannan ƙaryar da sun ka yi din wai hukul haka ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmomin shi almunazzalati ala nabihi waɗanda an ka saukar ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine annabin shi inna huwa haqiqa shi Allah madaukakin sarki alimun bi zati suduri masani ne da duk abin da a cikin kiraza duk abin da a cikin zuciyarka Allah ya san da shi ya ko baka hurta ba ka kudurta dai to Allah ya sani in ka kuduri mai kyau ya sani in ka yi mummuna kuma ya sani din to kaga yanzu Allah da yake haka to me zai boye gare shi kina zuciyarka dai ta kudurce sai na wani aiki na alheri sai za kai to Allah ya san wannan kudurin da kai din in ma baka samu damar yin ba saboda fadala ta Allah kuma sai ya baka lada saboda kayan niyya akwai akwai hadisin da ke cewa niyyatul mu'mini khairun min amalihi niyyan mu'mini ta mafi aikin nashi din to in kai niyya wani uzuri mai karfi ya hana samun dama aikata aikin to shikenan ka samu lada wannan abu kaga in kuma kai niyyar sharri kaga akwai matsala shi kuma niyyan aikata sharri kaga muna abu ne to Allah ya san da shi ya in irin wajen Ka'aba ne misali ka tai haramin Makka misali sai ka tai kai mummunan manufa cikin zuciyarka din aikata sharri abinda Allah ce duk wanda ya yi niyya na aikata wani mummuna abu Allah ce nuzi'u min azabin za a dandana mashi azaba mai girma to kaga niyya dai ma ya mutu yayi saboda shi Allah ya san abin da cikin zukata ne da wanda za a bayyana da an kago duk ya san da shi ya din inda huwa alim zata sudur wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد
Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wa huwa alladhi shi Allah din nan shine wannan da yaqbalu tawbata yake karɓar tuba an ibadihi daga bayan shi sannan wa ya'ku yana yin rangwame da yafewa an sayyiati daga miyagun ayyuka da suka aikata na sako wa ya'lamu ma taf'aluna kuma ya san duk abin da kuke aikatawa kuma ana kanta wa ya'lamu ma yaf'aluna ko ma taf'aluna dole ka yayi a ubangiji madaukin sarki ya ce huwa alladhi yaqbalu tawbata Allah madauki sarki shine wanda yake karbar tuba an ibadihi daga bayan shi waye ma'ana shine duk girman lahin da mutum ya aikata inda ya tuba amma kuma tuba mai kyau shi yake ce mata watan nasuha ya zama tuba kan mutum ya yi tuba ce amma ko can da niyyar in yanzu zai koma a anjima ko kuma a bayan wata kaza zai dawo a'a ko kuma kila saboda yana ganin yanzu abin da yake aikata yanzu bai da lahiya bai yi sai ya ce bari ya tuba misali amma da niyyar in ya samu lahiya zai ci gaba da to Allah bai karɓi wannan shi kawai abinda Allah yake so ya zaka tabbatar da sai zaka tuba gaban da kake aikatawa tuban nan ta gaske ce lallai ka tabbatar da abin lahi ne kai kuma yanzu ka tuba ka bari har abada da wannan niyya din to wannan shine kaje shi yasa kaje mai alili yake magana ko wa shurud hay hay faɗa mana sharuɗan tuba din cewa sharuɗan tuba din shine annadama alama fata mutum ya tabbatar da yayi da na sani wai ma'ana in ka san zaka tuba ga abun kai tunanin cewa abin da kai lalle ba kyauta ba kai ta zargin kanka cewa ka gaskiya ba kyauta ba nayi kaza can da kai da kai cikin zuciyarka fa to da na sani kenan bisa ga abin da ya kuce mashi sannan wanda ya to Allah ya ure ila zambe kuma da niyyar ba zai ƙara koma ga zunubin nan ba kada ya zama za ka yi amma da niyyar nan gaba zan ci gaba inda ya guna a'a shi abin da Allah yake so in kai wannan niyyar to ya zama har abada ka bata din kenan shine niyyar sannan kuma ya bar zunubin a lokacin da yake ciki din kada ya zama misali yanzu yana shan giya ne misali yana cikin shan giya tashi sai kurme ce ba bare in ya dira shan kwalban giya ga zai tuba a'a sadda zai tuba nan sadda ya ji zai tuba ya aje sauran ya bari haka nan sai ya tuba din wannan shine to ya zama in mutum ya bar wannan zunubin sadda yake cikin inda ya tuba na ta shigo to ya tabbatar da ya bari shikenan to karshe mutum zai zama wajen Allah at-ta'ibu min dhanbi kamar la zamba lahu mai tuba a wajen Allah kawai bai da zunubi ne ko daya in dai mutum yana tuba to kawai bai da zunubi ko gudan duk abin an yahi shikenan kawai in dai tsakaninka ne da ubangiji inda matsala take in tsakaninka ne da kai da wasu bayan Allah to su kan waɗannan da kai in wani abu ne kamar su na zalunci na cuta to waɗannan kan sai su sun kai maka wannan amma in kuma irin zalunci ne kayan na wasu wurare can daban-daban garuwa ba iyaka kai ma yanzu yanka ce ka waɗanda kan ma nazarinsu baka san iyakarsu ba ko baka ma san inda za ka gama da su ba to ya za a yi wannan shi kuma to wannan a yi tuba mai kyawu ɗin amma sai a dallage kuma ya ta ayyuka ƙori da aikata ayyuka na ibada in Allah ya so yana iya iba cikin falala ta ya biya ma bashin nasu na tsakanin kuɗin in kuma ya so kuma sai ka biya su shan lahirat kaga in ka ɗan dallage ƙwarai da gaske da ibada kaga sai a sai a zo a yi lissahi sai a biya ma bashi kaga sai a sa ai to ai kaga in ka yi ƙoƙari kaga an ka ɗan biya sai a ɗan raga ma na ko in kuma kaya bakin iya kokarin ka ragewa ne abin yayi kaga cikin fadar Allah ya sa ida cika mutun din to saboda haka kaga in amma in mutunin ya san ka san shi yana nan ka zalunce shi to shi da kai da zai yi maka to in yayi maka sannan abin ya tabbata to in zulubi na tsakanin ka da kai da Allah in ka tuba take Allah zai yi maka amma in da kai da wani ne to shi wannan sai ka nemi afuwa tai na zaluncin da kai mashi zaluncin kuma ka kala kala ne menene kai mashi kai ka san ko menene dukiya dace ka ci ko mutunci ne ne ka ci ko zagi ne ne ka yi ko kuwa a ƙarya ce kan mashi ko duk dai abin da ka san ka mai misali na zalunci sai ka nemi afuwa ta shi kenan in ya yi maka magana ta ƙari ne kuma in tuba ta ka kai mai kyau ce ta tsakani da Allah ce ko da ka ba shi hankuri din ya yi hankuri akan abin da ka mai na zalunci na cuta in dai da gaskiya kai tsakaninka da Allah ne kai bashi wannan hakurin ba don yaudara ba ka sa akwai wanda zai iya wannan amma da wata wani daban don ya zo kawai dai ma wannan amma abin da ya kaso dai ka yadda da shi yanzu amma kuma akwai abin da ya kaso a dora can gaba to in dai ta tsakani da Allah ce to shi ko cewa ya bai yahi maka to shi Allah yahi maza ne in dai ka tuba din shi yasa so ya zaka ganin kuskuren mutumin da wani zai aikata mai wani laifi amma ya zo kuma iyaka gaskiya ta ana tsakanin shi da Allah ne yana bashi hankuri ne bai kara ka wanda ya hakuri wasu ya ce shi bai hankuri din kagar ana wannan din tsakanin mutum da shi da wani ko mata da mijinta ko ba duk dai ga sunan da yaro ko wani gida da shi da yaro ne shi kenan shi bai yahi mai har abada to in dai tuban nan mai kyau yayi to ko bai yahi mai ba to Allah yana yahi mishi amma sai dai a kiyaye banda ganganci ka san akwai laihi na ganganci ba akwai laihi wanda kuskure ne wangana abu ya faru to shi kenan abin da ka rubi danganci dan kamar yanzu misali mutum ya aikata ma wannan abin na laihin wanda ba daidai ba na zalunci shi ke na sai tulalawa da ka yi hankuri kuma gobe ma ƙara yin kuma wannan abin kuma jibi haka da kaga ya zama ganganci kenan to kaga shi da kai ne zai kai ka inda zaka ci baka iya yahiwa kenan to kaga ni tunda abin ya zama ganganci amma inda abin ya faru shi kenan daga nan kashi amma yau yayi gobe ko kuma bayan kwanuka jibi haka na an ci tahiya to wanda ya zama ganganci kenan to Allah madauki zaki ko shi kenan da yake shine halimu mai hakuri baya son haka nan in ka tuba yana son ka bari shi kenan shi yasa ake cewa wanda ka tuba yana komawa da laihin nashi da gangan to kalmusta hazin bi rabbihi kaman mai ba'a ne da ubangiji kamar kana Allah kana wa Allah ba ne ka tuba kuma ka koma da gangan kuma to ba ai haka to shi yasa ubangiji rokin zaki ya tabbatar da cewa shine wanda yake mai karbar tuba ga bayi ne baka yin suka tuba yana yafe masu dukkan laifukan nan da suka aikata komi girman laihi inda an yi tuba mai kyau Allah ya yahi kowane irin laihi ne komi kan mutum ya dauka akwai wani laihin da Allah bai yahi a kowane iri ne inda mutum ya tuba ya yahi wai afu an sayyi'ati kuma yana nan gome daga mummunan ayyuka waɗanda ubangiji wadaukin waɗanda mutum mutum sun ka aikata to Allah duk yana kau da kai ya rangwame da gare su wai alam ma taf'aluna ya san duk abin da kuke aikatawa sannan Allah madaukin sarki wa yastajibu allazina amanu wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihati wa yastajibu allazina amanu yana karba addu'ar waɗanda suka yi imani wa amilus salihati sun ka ayyuka na kwarai to yujibuhum yana karba musu ila ma yasaluna zuwa ga duk abin da sun ka roƙa wa yaziduhum kuma yana ƙara musu ma min fadlihi daga cikin fadalati har yana ƙara musu daga abin da sun ka roki Allah din madaukakin sarki din a wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna kafirai lahum azabun shadidun su kam suna da azaba mai tsanani wato banki yau dauki sarki yana karbar addu'a shi yasa kaje ke cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i za da'ani falasta jibuli wani uminu bi la'allahun yushaduna saboda haka yace don haka in bayina sun tambaye ka dangane da inji Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu ina nan kusa sannan ina karbar addu'a ga duk wanda ya roke ni din wannan shine kaga Allah ke tabbatar cewa yana karbar addu'a nan ma gashi ya tabbatar cewa yana karbar addu'a dan haka ga idan mutum ya roki Allah akan wani lamarin nashi ko shi ya roki Allah ko ya tusa an ka ta mai roƙon Allah akan wannan abu to ka'ida ne dai Allah yana karba amma da ya danganta daga abin da Allah ya so ne don kana iya roƙon Allah in bukata ce gare ka in kan roƙi wannan abin shi a wurin Allah madaukin sarki in ya kalli abin na alheri ne gare ka kuma yana son kada alheri shi kenan sai ya baka abin kuma lokacin da ka roƙa ne ana haka nan wani lokaci kuma kana iya kai addu'a ka roƙi Allah ko ka sa ta roƙan maka Allah akan wata bukata karshe sai kaga baka samu wannan abin yanzu ba to shi Allah in ya kalli abin ga yanzu ba alheri bane gare ka sai ya ki baka shi ga yanzu sai ya ajima shi sai can gaba sai da zama alheri gare ka ka kama shi da ka roƙi Allah wannan abin shi kenan sai dukkan wata rana sai ka ban ka same shi wannan addu'a ce da kai can an ka aje maka din sannan har yanzu abu na gaba kana iya roƙon Allah akan buƙatar taka ka ta roƙon Allah ko ka ta an ta ma roƙon Allah akan ta to amma wannan abin da ka roƙa shi Allah madaukin sarki in ya san cewa wannan abin ba alheri ne gare ka ba kuma yana son ka da alherin sai ya canza ma ya baka wani abu wanda ba shi ba sai a baka wani abu wanda ba shi kan roƙa ba kila kai ba kama gano addu'a kace ta sai an ka samu wannan abu so da yawa kaga zaka dace kana roƙon Allah kan sai kurin ka samu wani alheri na daban wanda ba wancan abun shi ka roƙa din ba to kila wancan abun ne Allah ya hana maka shine an ka baka wannan din marmaki ne kai ko baka ya ganewa sai ka dauka kamar roƙo ne kai an ba a ansa ba ko ka tasa an ta roƙon Allah Allah bai ansa ba ba haka bane shi da an yi addu'a na Allah yana karba abinda Allah bai so ka yanki kabana da shi Allah bai ansa addu'a ka tuna Allah bai bukata bai so sannan kuma har yanzu akwai sanda zaka yi ta roƙon Allah Allah bai baka wannan abun ba yanzu bai baka shi nan gaba ba bai baka wani abu malmaki ne ba kuma ashe kai kana da wani irin babban laifi can ka cancanci a saka wata wurin Allah to shi ko sai Allah ya ce to an yahi maka wannan laifin shiki na yanzu mamakin wannan addu'a taka kai ko sai ka taka tukuburi ne kai kai addu'a hana ba an san maka ba alhali kuma can ashe shi Allah ya aje maka ita sai ka zo lahira shi yasa ko kamar da muka faɗa cewa zo a wani hadisi cewa ran tashar kiyama akwai bawan da Allah zai mashi magana ai ka san da ka taba roƙo na abu kaza duniya na baka ko yace eh ka taba roƙo na abu kaza duniya na baka eh karshe sai Allah ya ce ba to kuma amma ka taba roƙo na abu kaza duniya amma ban baka ba sai ya ce eh gaskiya ne ya ubangiji sai ya ce to kaji kaji sai a gwada mai irin girman laifuka ne wanda aka tashi mashi su sai ya ce ma Allah ai ya ubangiji ai inda ma duk addu'a ta ce gaba ɗaya da dai ka aban da abin da ka so din eh duk aje masu da ma sai mun tuba da lahira gaba ɗaya to ka gani saboda girma abin da zai gani na sakamakon da zai samu sanadiyar wannan addu'a to shi yasa kar mutun ya gaji da addu'a kar mutum ya ga cewa shi ya roƙi Allah bai ba an san mashi ba ya sa an tabi addu'a Allah bai an san ba haka lamarin yake ba da kaga Allah ya wannan abin to ya sa abin da sai wannan to shine bangiji madaukakin sarki yana karba addu'a wanda sun kai imani wa yazidu min fadlihi yana ƙara musu daga cikin fadalatin wal kafirun su ko kafirai da suka kin iman da Allah lahum azabun shadidun suna da azabun mai tsanani Allah ya kare mu
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنأوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walau basatallahu rizqa da Allah madaukakin sarki zai shimfida arziki li ibadihi ga bayan shi jami'in baki ɗayan su to laba ga Allah ce da sun yi dagawa da girman kai fil ardi a bayan ƙasa walakin sai dai yunazzilu Allah yana saukar da arziki ne ne kuma ana cewa yanzilu ko yunzilu ko yunazzilu ko yunzilu a yunazzilu yana saukar da arzikin shi bi kadarin da gwargwado ma ya sha waye da ya so shi Allah din don haka fayar su don sai shi fi dauna arzikin li ba'd ibadihi ga sashin bayan shi duna ba'din banda sashi a inna huwa hakika shi Allah madaukin sarki bi ibadihi khabirun masani ne ga bayan shi basirin ko mai gani ne ga waɗannan bayan nashi duk abin da suke aikatawa yana ganin su a wala masallallahu rizqa da ubangiji madaukin sarki zai shi mai arziki li ibadihi ga bayan shi gaba ɗayan su ya ba kowa ya zama mawadaci laba gaufil ardi ubangiji madaukin sarki ce da sun yi dagawa da zalunci bisa ga bayan ƙasa wato wanda inda duk duniya gaba ɗaya sai Allah ba kowa kuɗi kowa sai ya zama mai kuɗi Allah ce da an samu matsala kuma yana an samu matsala kawai tunda ni ina da kuɗi wadata baka shi da komai ba kai ma kana da su ba na isa in baka umarni balle bai isa ba saboda haka dan kuskure kadan zaka cewa ba za ka yi afuwa ba kuma ba za ka sai kara ma saboda kana ji da isa amma in kasan tawar ko na hika ko da ka dauki mataki zaka dauka mataki ba ka yawa da niyya kaga dole sai a hakuri haka na ta yabo to ka gani to amma sai an ka zo an kai ta abuwa to sai Allah ya bo bai ba kowa sai an ka bambanta wancan mai arziki wancan talaka saboda mi saboda duniya ta tafi daidai din a na farko dai shi mai kudi yanzu misali sai a ce duk mai kudi ne kurin kowa mai kudi ne gaba ɗaya to ƙarshe abin da zai faruwa ba iya yin abubuwan da za a yi ayyuka na wahala wa zai maka don ayyukan ginin gidanka kana son a ma gida na kashe kala da menene ko to ina leburan ba leburan kowa kuɗi gare to wa zai maka shiyar ba leburan da za ka kira ya maka ginin nan yan gina shadda ne ba ka da wanda za ka biɗuwa ka ba shi kuɗi baka yan mawadaci ya shi ma duk abin da za ka yi dai gaba ɗaya misali wanda za a maka na jin daɗin rayuwarka ba wanda zai maka don shi ma mawadaci ne bai to wa za ka yi kaga dole sai ka yi da kanka kenan kaga kai kana ganin mawadaci ne mai kudi amma ganka ciki kana gina shadda da kanka kaga akwai matsala to kaga to sai Allah ya bambanta sai an kawo ga talaka ga mai kudi shi talakan da mai kudin shi kuma yake sama wanda zai samu shi kuma ko kaga in wani aiki ne kai na harka neman kudin shi za a kira shi a sashi wannan aiki sai a biya shi kaga an kira shi an ka biya shi wannan aiki da an ka sanya shi kaga ta ya samu wanda zai lura sai na abincin shi shi kuma mai kudin ya samu shi ma sauki tunda inda ba wannan talakan da shi zai abu ne da kai da shi ma to sai ya zama kowa shi zaka ji wata aya Allah ke cewa yayi wannan ne kucin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sikhriya don dai kowa ya riki dan uwan shi abun horewa kai mai kudi don an baka talaka shi yasa kai abaka wahala ba wajen aiki sai ka sashe maka kai kuma talakan sai Allah baka mai kudin don dai kai kuma ka samu abin da zaka ci din to amma dai abin da Allah ya tsara to kar a zalunci juna shi kuma yawa kai in mai kudin ne kada ya zama ka samu tun aikin na wahala karshe bayan ka sashi kuma ka kibiya ne ko kuma ka biya shi amma biya ba na adalci ba kasan su da yawa ana haka nan din wani lokaci ma sai ha gama mai kwadago wanda zai hamma gara ya ma talaka dan uwa ne ya biya ne da kyau sai ga cewa in yin ma wani mawadaci bai cika biya ne ba da kyau da kyau sai ta ganin cewa kuma dole gobe in yan nemo shi mai aikin saboda yana ganin shi kadai da kuɗi don haka in yasa a yi ba da zato wannan zalunci ne mai girman gaske kuma a irin waɗannan abubuwan za ka ga Allah bai yayi don haƙƙi ne na wani mai girman gaske yasa aka so kai tsaye duk sanda mutum ya maka aiki da ya gama aikin nan kuma ka biya shi aiki ne wani za a ganin yana da kuɗin biya wani zai mai aiki amma ba zai ɗauki kuɗin ya bashi wani lokacin ba kuma yana da suwa sai ya ta mai anjima anjima ko gobe gobe zan ɗaya wahal da shi ya kaga duka ka'ida ba a yin wannan wannan duk cikin zalunci yake sannan shi ma mai aikin shi ma ya zama mai adalci shi ma kada zama kuma wani aiki yana algusu shi kuma in noma ne misali ila ya zama yana algusu ba ya mai kyau ko kuma duk dai abin da aka sashi misali an san da kowane irin bangaren abu akwai irin algusu din da gare shi to kowanne daga cikinsu in ya zama ya cuci wani akwai sakamako lahira kai talakan in kai ne ka cuci mai kudin nan da ya saka wannan aiki baka mai wadda dace ba akwai sakamako ba don ka zalunce shi ne in ba shi yahi maka ba shi ma talakan in shi ne mai kudin ya cuce shi ya mai aiki ya kibiya ne ko ya biya shi wani abu ya biya shi wani abu ko ya wahal da shi ya kibiya na cikin lokaci duk dai shi ma wannan dai akwai sakamako to kaga Allah madauki zaki da yayi wannan ne ya yi haka ne ko can ya sa mutane wannan talaka wannan mai kudi don dai a zama watan an samu fahimtar juna da kuma ma'amaloli tsakanin juna da juna to wannan shi yasa aka yi haka nan din to shi ne ubangiji madauki zaki ke tabbatar da cewa a da ya daidaita da mutane cikin arziki din to da abin da zai faru kenan don haka shi yasa ubangiji madauki zaki ya tabbatar da kamar yadda ake faɗa cewa ya zo a hadisul kudusi cewa ubangiji madauki zaki ya sani akwai wani wanda shi an ka buɗa mai kowa wanda ibada zai ta yi kawai to matsala za a samu yana ita waye ta alfahari da jiji da kai shi mai kokari ne wajen ibadojin nafiloli to sai da ya same ka sallah zan da kai ya lalata da lamari ne Allah na so da ibada da alheri kina sai a bashi nan da ya farille ne shikenan da abin da ya sauka da haka nan bai yana abin da zai iya tawa balle ya alfarin ba ka aje na fara sallah aje na raka kaza aje ba malam ga kaidan kai wannan ka ka fasa tsarin ka ko raka ana kai can tsakanin ka ne da kai da ubangiji a cikin dare in ka so alquran da kai ko sauka na kai can tsakanin kai da ubangiji ba sai ka taba da labari ba kana yi haka nan duk ka rubuta ibn ka Allah da ka gaba ɗaya ya zama kenan don ɗaya kajiyar ne ka ba da labari to abinda Allah yake so abin duk da ka yi in dai don shi ka yi ba sai ka zo ka ta yaɗawa don an sani amma ba laifi ba ne amma dai kai za ka zowa jiya na raka a takaza ta sallah jiya duk daren jiya sai ka sauke alkurani gaba ɗaya misali mutum ya ɗauka cikin daren gaba ɗaya sauke alkurani ko kwana biyu ɗaya ko kwana a'a ba shi ba ne in dai ka yi wannan ka bari can Allah shi ya sani in ka yi don haka ba sai ka ba da labarin ka yi ba to kaga shi yasa ya ce don haka ga akwai wanda shi haka nan ɗaya yake to in ya zama mai sun yi wannan alfaharin ne sai Allah ya hana mai kokarin ibada shikenan kaga ba dai ba balle ma to yace alfahari kaga ya bata ladan ibada ta shi din ba to kaga ni to wannan shi ne sai ya zama haka din a akwai kuma wanda yace cikin bayina masu imani ba abin da ya dace da shi shi kuma sai sai wadata shi ko yan Allah na so ne da da alheri sai ya bashi wadata saboda a daddagiya ta ibada wanda da shiga cikin wani hali to kuma magana ibada wa tsawa zai to shi ko Allah na so ne da alheri sai dai a bashi wadata shi kenan sai a taya ta yi wani kuma talauci shi kuma shi kasa shi ya kokari wajen ibada shi kuma Allah na so ne da alheri kuma sai Allah ya hana mai kudin shi kuma sai a zauna cikin talauci shi kuma nan dai a ci gaba da bauta ma Allah sai in ya zo lahira sannan sai ya so sakamakon duk abin da annan din to wannan shi sai sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yace ya ubangiji ni ina cikin bayan ka mu'minai waɗanda abunan warasa sun dace su yi ubangiji amma na wadatar ne yau a yana ga yau gano ta shi ta yi gugu saboda ka yi shi ya ubangiji ni ina cikin bayan kamu minai waɗanda wadatar na ita ta dace da ni ya ubangiji Allah ga ka bani talauci ya Allah a wadata ni ita ta dace da ni ya to ai mu ma haka na gugu yawa saboda ka Allah ya wadata mu mu ma amma kuma ya sa kada wadatar ta sakantar da mu ta hana mai aikin Allah wannan shi ne kawai saboda haka to shi yasa Allah yake cewa haka inda za yi wannan din to lallai tabbas da watan a mutane sun zama masu zalunci da kowa za a ci zalunci ɗan uwa eh sai zama girman ka yawa tun daga shi nan innal insana la yadaga an ra'ahu sagana innal insana la yadaga an ra'ahu sagana lalle mutum yana da girman kai za dagawa yanzu da so da za ka ganin wani ai sanda yana talaka bai da komi sai ga lahiya lau aka ci mamala shi amma da ya zama wani abu yanzu shikenan sai ga yana dagawa da girman kai girman kan nan shikenan sai ga rina mutane kallon banza ga mutane duk wasu haka dai ga sun da abuwa da bai dace ba sai dauka sun shi shikenan kuro wannan shine Allah yake magana cewa da yayi haka nan labaga da ya warata kowa duk an ka zama duk dai da sun cuci junan su wato sun dagawa fir'al a cikin kasa walakin nasul bi qadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirun basir sannan Allah madaki yake cewa huwal ladhi shi Allah shine wannan da yunazzilul ghaitha yake sabkar da ruwan sama min ba'di ma qanadu bayan su mutane din sun yanki kamna daga rahama daga samun ruwa din wayan shuru rahmatahu yana watsa wannan rahama tashi din wa huwa alwaliyu shi Allah shine majibincin lamarin mu'minai kuma shine almuhsinul lil mu'min mai kyautata ga mu'minai alhamidu kuma shine abun yabo da godiya subhanahu wataala wa huwa alladhi yunzilu ghaitha Allah shine wanda yake wata yana saukar da ruwan sama alghaisu shine ruwan sama shine alghaisu aka ce an ba suna alghaisu ne da kalmar taimako ne ko sai ka dace algausu agaji ko taimako misali to wai saboda su ruwan sama ka gani ai sila ce wanda za a samu wani taimako daga tun da ka gani an kai su ne za a samu a yi shuka a samu abinci da sauran abubuwa dai daban-daban kaga an samu agaji kenan to shine yana zulwa gaita min ba'da ma qaratu bayan sun yanke kauna daga rahamar ta Allah ma'ana daga samun ruwan ai so da yawa za a ganin wani lokaci in an sha a yi hadari ya wuce ko kuma har sai an kai inda kai da dana ganda an ya ko mana samun ruwa an kai yanke kauna din amma kuma sai Allah ya ruwa kuma shikenan ko kuma kana ganin sai ka kala hadari sai ga ai wannan hadari ka ai da waya hadari ga ruwa amma kuma sai yi tunda kana ganin da haka nan ne wani lokaci manomi ga shawo kashin ruwa da gona ko wani bi haka ne sai ga yanayin sai ga gidan sai ga shaka ayo ba lalle ayi ruwa an ga hadari ba karshe sai shaka shi ruwa ciki sai ayi ruwa to ka gani to kaga an yanke kauna tun farko kenan ana ganin ba yi za a yi ba to amma sai Allah ya yi to ubangiji shine kai abin da ya so din to shine mai ba'ada ma karar ruwa sun yanke kamar daga samun ruwa din sannan wayan shur rahmatahu ubangiji shine yake watsa ita wannan rahama ta shi din a zuwa ga bayan shi ga halitta ta baki daya domin wata su samu abinda Allah ya nufa din wanda za a samu wannan agaji din da shi ya a wato wannan shine da Allah ya ce yunzilul gaita yana saukar da ruwan sama sai kuma ya ce wayan shuru rahmatahu yana watsa rahmatai to menene rahmat din shi dai anan ne abinda suka cewa wato shine yamsudu madarahu yana shimfida ruwan shi na sama to yanzu yanka ce algaita da kuma almadar da rahmatul da ruwan ake nufi kaga ka an yi mai kenan to wasu ka ce zai iya dauka wayan shuru rahmatahu din nan wai ma'ana albarkar ruwan saman ne bayan an yi ruwan sama ya albarka ce ai ai shikka shikka ta hito kayan gona su yake albarka ta kenan to shine suka ce shine wayan shuru rahmatahu din a yana watsa rahamatai wata rahama wannan ruwa sama din wannan da aka samu a cijilin wannan ruwan din wanda za a samu dukkanin tsirtsin da za a samu da sauran abubuwan da aka samu wa huwa waliyu Allah shine majibincin lamarin mu'mine baki daya alhamidu shine abun yabo da godiya gare su sannan Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihi ma min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa shi Allah madaukakin sarki a shine wanda wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki khalqus samawati halittar samai bakwai wal ardi da kasai bakwai wama batha fihima da abin da ya watsa a cikin su na halitta kenan min dabbatin na dukkan dabbobin da ya halitta a cikin ƙasa wa huwa shi Allah madaukakin sarki ala jam'ihim bisa ga tara duk halitta ta shi gaba daya idza ya sha wa in yaso qadirun mai iko ne bisa ga haka din ah wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah madaukin sarki da suke gwadin cika kudura ce da iko ne khalqus samawati halittar samai guda bakwai wal ardi da kuma kasai guda bakwai ah dama shi zaka ji cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك هذا zuwa karshe dama Allah ya ce don haka halittar samai da ƙasa suna daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah wanda kai yanzu in za ka diba kallon sama misali in za ka yi runwa yanzu kai bai yiwuwa ka yi runwa da ba ta da abin da shishuniya shishuniya aka ce ba ta shigo ba ta da shishuniya ko guda da za a kafawa a ce a yi runwa da ita bai yiwuwa ko dole sai ka kawai itatuwa waɗanda za ka yi wannan shifin da na da su ba ruhun nan in ba haka nan ba ta yiwuwa amma ga ruhun Allah shi kuma kana gani shi kuma ba inda an ka tare ta kuma ga ta kuma ta tsaya ta haita aka girma da faɗi da tsayawa kuma kyan ba moci ko kaɗan amma ga ta kuma ciru ba wanda ya riƙe ta kaga wannan ne babban aya ce mai girman gaske kai yanzu in za ka yi ta komai karancin nata komai kare na ta ko dole ka sai ka kama mata icci wanda zai tare ta to amma ga Allah shi ya tashi ma ba icin da cire ta sai yaya kuma ya daga ta daga sama ba da kai in zaka yin taka idan ruwa ce zaka dole in zaka dauko su ka ba su shiga wurin nan ko sai sun tokare misali ka gani amma shi ta Allah ta daga sama ba wanda ya isa kai can gari ta sai mala'iku da Allah ya ga dama ya halicci su a cikin cikin koro to kaga wannan da hikima ce ta Allah shi yasa kaje ki wata ayaki cewa ya halicci sammai din kuma bi gairi amadin tarawnaha ba ginshikin da aka gani ga yana wanda ya tokare ta kuma gashi ya ga ci tana tsaikyan ko ba taba jin kai yanzu in kai takarin hot duk ita to wanda zaka sanya wa ka tattare wata rana kila ana yin iska ta watsi ko wani bangare ya wadi duk ana yi haka nan to shi ta Allah duk shekarun da an kai dubbai miliyan ga sunan amma ba a taba jin wani wuri ya dake ciki da sama ya ku ciki ya faɗo ba ba a taba ba to kaga wannan ne babba aya ce kenan ta Allah to shi ta ce a cikin halittar samai yana daga cikin ayoyin Allah halittar samai sannan halittar kasar nan shi ma haka ka kalle yadda Allah halicci kasar nan shimfiɗe gare mu ya kawo abubuwa ya zuba cikin ta tun daga manya-manyan duwatsunar za a gani sannan ga kuma duk arziki ciki birjit zinari mini duk abin da ake gina cikinta duk allah ajiye ciki ga sunan saman fetur da ciki aka ebo su sai a zama su ne arzikin duniya ga suna aka yi ta fama to duka dai ma'ana da waɗannan abubuwa baki ɗaya to bangiji maɗaukin sarki ke tabbatar da waɗannan abubuwan ya yi su ne fa don mu yi hankali shi zaka ce amma abin mamaki ne amma da ulul albabi ta ga ce ulul albab masu ƙwayar hankali mai hankali daban mai ƙwayar hankali daban fa kasa hankali ai ba ɗaya ba kala guda bane so da yawa ma kana a gani ko da cikin ɗayanka misali sai a gani ga babba ga ƙarami amma ƙila kana iya samun sai ga wani cikin su wani hankali ko babban wani lokaci hankali ko ƙaramin hankali wani lokaci duk ana wannan to ulul ƙwayar hankali wai mai zurfin hankali sosai da gaske to shine Allah ce to su kam su ka gano waɗanda ayoyi ne masu girma cikin sabai ɗin da kasai ɗin nan to ba su kaɗai ba har sauran ƙananan halitta gaba ɗaya ɗaya duk wani ƙwaro za ka gani yana gwada maka Allah ne ka kalli irin yadda Allah ya ce da sauransu in ba don Allah cikin himata Allah kai yanzu an ka ce kai koda kawai kiyashi ne baka yi ne amma ga Allah ya shi ka gani yana cikin hata yana ta yawon lahi alau kuma jin daɗin rayuwa ta yake wadda kai jin daɗin ta kai mashi kinan ka ba gani kila kai an ka ce yanzu wannan yana ci abinci yana da hanji ko menene sai ka ce to ina ciki yake wanda za ci abinci ko to shi Allah duk ya tsara abuwa da ciki to wannan shi yasa ya ce a cikin halittar sammai da kasai din nan ne ya ce lalle yana daga cikin ayoyin Allah din sannan ya ce wa ma basta fihima da abin da ya watsa a cikinsu min dabbacin na dabbobi a nan akwai ma'ana guda biyu wasu malamai suka ce ma basa fihi ma min dabbacin abin da ya watsa a cikinsu na dabbobi sai an ka ce fihi ma fihi ma din samman da kasan guda su yi ma'ana kenan to sai an ka ce to yanzu nan wurin suka ce kasa aka nuyi kuro abin da Allah ya watsa cikinta don ita cikinta Allah ya watsa dabbobi din nan dabbobin da aka magana ga ka dauka sai dabbobi shanu tumaki wasu kada ba har da mu haka nuyi nan wurin an fahimta da muwa duk abin da ka motsa a gabayan ƙasa sunan shi dabba da aka muwa nan su ɗaya kama manci ne kurin dabba mai hankali muwa kenan dabba mara hankali waɗancan dabbobin da aka ce ma dabbobi amma duk sunan mu dabbobi ga ƙa'ida yawa sai dai mu wasu hankali ne kurin da saboda haka shi zaka ji wata aiki cewa wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin yace kowace dabba wai duk abin da ka motsa ga bayan ƙasa shi Allah madaukin sarki shi ka ciyar da shi ya abin shi da gari shi yake to ka gani to shi yasa dabba duk abin da ka motsa bisa gaban kasa to shi yasa sai aka ce to amma ai munan ne ya nan kasa mu kadai ne na adda halitta wadda ka tattakawa da kasa da kawarta ta yi tafiya gaban kasa sun ka ce ai sama ba irin wannan halittar can sama mai takawa da kawa irin maganar ne ga kasa ta yi ta irin tamu an ka ce ba ta can sama don haka nan ne da an ka ce ma ba sa fi hima din nan ne sai an ka ce an faɗe su ne dai amma kasa kawai aka nufi wasu kuma sun ce a'a ba mamaki Allah ya yi halitta ce mai takawa da kawon da can sama din ko da ba musanta ba saboda aka yi zama duk yana dauka dai su ne aka nufin dai waɗanda Allah ya halitta duk komai na iya yiwa tun da kana su mala'iku da can sama ba taka suka da irin wakata maka sabawa shi zaka ji Allah kisha wasu sabihati sabha masu yin ne kawar kasan kana iyo cikin ruwa ai kaga ba taka ne haka da kawon kana ta ba ko to su ma mala'iku haka nan suka yi can sama ne suna cikin su kamar mai iyo cikin ruwa haka nan suka yi cikin su can sama din to da shi yasa ba taka suka irin muwa da muka yi tattaka irin ga tamu tana ne ta bisa ga kasa ba to shi yasa sun kace kuma zai yi wata kila ya zama Allah ne madaukin sarki ya halicci wata halittar a can sama din mai irin takawa irin tamu din bisa ga can sama din to sai ya zama sai addu ya shiga cikin wallahu a'lam to shine ma basa fi ma min dabba wa huwa shi Allah madaukin sarki ala jam'ihi bisa ga tara duk halitta ta shi gaba daya tun daga ta sama ta kasa gaba dayan su to iza ya sha wa in ya so kadiru mai iko ne bisa ga haka nan saboda haka in ya ga dama sai ya tara su baki da kuma ganin dama zai rantsa shaƙi mai ko to to Allah ya samu mai kyau to sannan sai Allah barkin cewa ma asabaku duk abin da ya same ku min musibatun na wata musiba shine min musibatin na duk wata musiba shine baliyatin wa shiddatin wani bala'i da wani tsanani to ku sani mu ga same ku fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannun ku ne sun ka aikata samu wannan abu ya same ku din shine aika sabta abinda kun ka aikata min az-zunubi na zunubai a nan aka ce bi ma kasabat aidikum abinda hannuwa sun ka aikata to yanzu idan mutum yayi abinda ba hannuwa sai aikata ba sai zan misali irin ne suka aikata abin na sabon Allah banda shiya ko kanwa ne banda shiya aka ce ayin wanda hannuwa ne saboda mafi yawancin ayyuka da hannuwan da ake su amma ba wai sai su kada aka riba duk abinda mutum ya aikata ne to shi akan hidin to shine duk abinda kuma ga same gobe ba kasabat aidikum saboda dalilin abinda hannuwan ko ta aikata kuma duk da haka na shi Allah wa afu an kathirin yana yin rangwame da yafewa ga mafi yawanci da yawa daga cikin zunuban waɗanda ake yi kaga kenan zunubai sun zama kala biyu kenan akwai waɗanda Allah madauki sarki yake yi a sai yayi afuwa gare su yafe tun ba tugo ba akwai waɗanda kuma in an ka aikata ba haka na kawai zai kai sai ya kawo wata musiba tukun da jama'a za su sha sannan sai a yaye musu wannan musibar ta dalilin wannan sai aka musu wani musiba don a karkare musu wannan zunubi na wani aikin da suka aikata ne shi yasa duk lokacin za a gani wata musiba ta dabe mai su jama'a ana ta fama to da hinsu din don in Allah wani magana ta zanna shi yasa wata aiki cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah madaukin sarki bai canza wata ni'ima da yawa mutane suna cikin jin daɗi da natsuwa ya kawo musu wani abu sai sun aikata lahin da ya sa haka to shi yasa ko kaga lahukan suna nan bijiddiya ba adadi kowane bangare in ka shiga suka ko irin nashi bangaren yan kasuwa irin nasu bangaren masu kudi irin nasu bangaren masu mulki irin nasu bangaren yan siyasa irin nasu bangaren shi ma kai ne talakan shi ma irin nashi kowa da irin nashi algusu da irin abubuwan da yake na ba daidai ba na sabon Allah ne muna fata Allah ya gafarta mana to shi yasa kaga in musiba ta girma irin wannan to babban abin da an magani kawai a koma ga Allah ai ta tuba kowa abin da yake aikata na sako yayi kokari ya nisace shi bari din to sannan a samu sassauci amma in ba haka nan ko addu'a za a yi sai a yi ta fama da a ta addu'a amma bai kasa kaiwa matuƙa din a kasa kai kashi abubuwan din to muna fatan Allah ya yi muna dukkanin musibin da suka rabe ce mu dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan wannan din kowa raban da musiba ta kowa da kowa kai kanka in kai ma wata musiba ta same ka kai ma dai saboda wani laifi ne naka amma yahi maka shine za a yi inda mutum zai yi tuntube yanzu ya ji ciwo wannan ciwon da ya ji a sun din nashi wani zurbe ne an kayi mace da tsakanin shi da ubangiji inda mutum zai taka kaya wannan ciwon da za a ji wani laifi ne an taba shi da shi yau inda mutum zai yana dunki bisa sai allura ta dan soke shi shi ma dai akwai wani laifin da aka karkare mashi duk dai inda zaka jin wani abu wanda zaka jin zahi gare shi in dai kai mumini ne amma ba to sai an karkare ma wani zunubi sanadiya ta ne to shi yasa ka ji a wani hadisi yake cewa shi lamarin mumini to shi ne komi ban mamaki ba da jin daɗi saboda shi in ya samu alkhairi gode ma Allah ya kai in ya samu shari kuma wato abin wanda yake mara kyawu sai dai ya hakuri kuma ya miƙa lamarin ga Allah ya da to duk wannan abin to shine in ya same ka damuwa da bacin rai da ciwo da radi ko rashin lafiya kai ciwon kai wannan ko ciwo duk wani abin da kai da rashin lafiya dai wannan abin da kai sai an karkare ma wani zulubi wurin shi to wannan shi yasa aka ciro inda haka wannan to saboda wani abu ne wanda tsakanin mutum daga gare shi din to shi ne abinda nan Allah ke shi sai da na Ali radiyallahu anhu ya ce shi duk cikin alkur'ani wagga aya ta fi kowace aya kwadaitar da mutane da nuna musu cewa lalle za a samu rahama ta Allah shi ne raja'i wannan aya din ta farba kasa ba idikun din da wai aku an kasiri din ga ya ce to ta yi kowace aya zama watan aya wadda ake kwadai a cikinta tun daga shi ubangiji ɗauki sarki yana gafarta dukkanin zunubai ne ta dalilin abin da yake samuwar mumini din na na abin da yake da damuwa wanda na musiba din haka nan to shine yake cewa da aka ga yanzu in dai Allah madaukakin sarki duk abin da ya same mu ni sai na Ali duk abin da ya same mu wani zunubi ne namu za a karkare mu sanadiya ce sannan kuma bayan wannan kuma ga wasu zunuban can Allah na ce yana yana ce kuma ya himu da suwa tunda ya ce wai afuwan kafirin kuma ga wasu kuma ana ce ya himu na ba tare da an muna wata musibar ba sai ce tura da ai kaga ko da zama ta lahira lahira lau zama ta ba mana matsala kenan to shi yasa ake cewa wanda zai rashin lahira inda zai in ya ce lahira inda zai ga da mutum ya san irin abin da yake samu na matsayi a wajen Allah sanadiyar ciwon da yake samu na rashin lahira da sai mutum ya ji duk ya hisu da ko shi zama mara lahira din har ya mutu inda mutum ya san irin abin da yake samu wajen Allah subhanahu wataala to muna son dai Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu lahira ko yawa duk abin mu da biyu din to wannan shine a ubangiji madauki zaki ke tabbatar da haka nan din na cewa duk abin da aka gani to ta dalilin abin da mutane sun ka samu din ne to shine a wayafu an kathiri sannan ubangiji madauki zaki ke cewa ma wa ma antum bi mu'jizina sannan ku kasance ku sani wa ma antum bi mu'jizina bu kasance masu gagarar Allah ba duk da kenan da Allah ce ya fi wanka sirri din nan ne ya Allah yana nan gomi da mutane masu yawa to anan wani yana iya kuma tambaya ce to amma ai akwai wani wanda shi bai da zunubin amma kuma wata musiba ta same shi kuma ya hankali tun da ai akwai su tun da ai kaga misali akwai annabawa ai su ba su da zunubi din to amma su kuma da musiba ta samu su wani da damuwa din me yasa haka ne shi kuma sannan akwai kananan yara su ma ba su da zunubi ba su fara ba su ma da wani abin ka samu wasu ba a yashin tubi a faɗi kuma yaro ya kare gaba ɗaya ko rashin lahiya ko wani abu su ma ba su da zunubi ya hankali su kuma sannan akwai mahaukata mahaukaci kasa shi ma bai da zunubi shi ma duk abin da ya shi an yahe shi bai da matsala shi to su ma ai abuwa suna samu wasu to su kuma sai an ka ce to har da su su kuma ko yaya to aka ce su irin waɗannan in su in wannan musibar ta same su Allah zai yi wannan abu ne amma zai daga darajar su ne waɗanda abba su jalihi a wajen Allah in musiba ta same su don ɗaya a daga darajar su ne wannan musiba za ta samu su rashin lahiya ce wani damuwa ne wani tashi hankali wata rigima ce ko ma dai menene wanda ya same su to wata daraja ce ta so Allah zai daga a wurin haka malamai sun kace to sai aka ce su kuma ɗan yara fa aka ce su ɗan yaran su kuma ba su ne za a daga darajar su ba sai an kashe darajar uwayen su za a daga wasu sun kace a'a za a daga darajar su ne tare da kuma karkar zunubai na uwayen su wasu sun kai musibi ta same su yara wai zunuban uwayen su ne za a karkarewa an fahimta za ka shi za a karkarewa malaukin nasu su ba su da shi yadda tun da shi gana an ce musiba ta same ka zunubin kan ne za a karkare ba to yaro karami ya aikata shi ko ga bai da zunubin ko guda to me za a karkare miki da shi sai an ka ce na uwaye ne za a karkare mashi sai an ka ce kuma har za a hada kuma har da daraja ce dole za a daga duka dai wannan shine Allah ya tabbata da kadin sannan a to sai Allah madauki sarki ya ce a a wato shine za a yi don a daga darajar su ko to shine ma antum mujina ko ko kasance masu gagara Allah madauki sarki din ba a to shi yasa kaga shi ubangiji wani dusar da zai maka abu da ya daga kamar yadda aka fara shi yasa ake ba da wata hikawa da annabi Musa alayhi salatu wassalamu yayi da shi da wani mutum yana da wata bukata ce mai girma wurin Allah madaukakin sarki sai ce ma annabi Musa yana so da Allah ya isar da sako ne wajen ubangiji yana da wata muhimmiyar bukata yana so Allah ya biya mai da ita annabi Musa ce to shikenan kanan musa ko da ce kame ya dawo yana tahuwa isko duk zakuka sun yi sun kace kace da mutum nan sun canye shi dan musa ya ji bai ya damu kwarai da gaske ce ya ubangiji ba wannan naka da ya aike ni gare ka ya bani sako cewa yana da muhimmin bukata da ka so ka biya mashi amma ga abin da ya faru ya ubangiji sai Allah barkin kici ba nai musa to ai shi wannan mutumin yana da wata wata babbar bukata ce yake da ita gare ne mai daraja mai wata daraja ce ka so gare ne mai girman gaske a lahira amma abinda a matsala sai dai aiki ne bai kai inda za a mai wannan abin ba to wannan musibar da an kame da ita din don ɗaya ya samu sai a mai sanadiyar ta za a mai wannan bukatar tashi shi yasa to shi yasa in dai mumini ne kai da kaga abu ya same ka na ɗaya wannan ɗin to kai ka ɗauka cewa wai wani abu in in wannan abun akwai abin da Allah ya ji shi la'alla ko tun nan duniya za a dan fara ima daga daraja ɗin ko kuma sai an zo lahara zai da ganin ta to shi yasa shi mumini dai ba abin da yake matsayin faduwa gare shi to shi sa ake so mutum ya zama ya karbi wannan da kuma daɗin rai wa malakum min dunillahi min wali wala nasir na kuma antum buku kasance bi mu'azzina masu tserewa wa fil a bayan kasa wai a ce za ku iya tsere ma Allah za ku iya gagara Allah madaukakin sarki wai Allah madaukakin sarki ba zai iya kama ku ba to ba ku iyawa shine wa ma antum buku zamo ya ku mushrikan maka da sauran kafirai buku zamo bi mu'azzina masu gagara Allah madaukakin sarki ba wajen gudu fil a cikin kasa wa ma'alakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani mataimaki wanda ba Allah ba a ma'ana wali shine majibincin lamari mai taimako kenan shine wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani majibincin lamari gare ku wala nasiru ko wani mai taimako ya dafa wa azabahu an kuma wanda za tunku da azaba ta daga gare ku sannan sai Allah madauki yake ce wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal'alam كثير ويعلم الذين يجادلون
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa a cewa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah abuwan ban mamaki na Allah aljawari jiragen ruwa fil bahari da suke cikin kogi kal a'lami kamar duwatsuna a cikin girma don haka in ya sha idan ubangiji madaukakin sarki ya so yuskinur riha in ya so yuskinur riha sai ya natsar da iskan da yake tafiyar da jirgin fayaz lalna sai su zamo rawakida suna tsaye tsab ba motsi ala zaharihi bisa ga bayan wannan ruwa din inna fi zalika hakika cikin yin wannan la'ayatin akwai ayoyi da kulli sabbarin ga dukkan mai hakuri shakurin mai godiya ga Allah madaukakin sarki a ubangiji madaukakin sarki yace wa min ayati yana daga cikin ayoyi ne aljawari watan jiragen ruwa fil bahar a cikin kogi wanda za gansu kal alami kamar duwatsuna saboda girma wanda in musamman a lokacin can baya za a ga jiragen ruwa din misali matsakaita ne amma yanzu ga zamanin da ake ciki yanzu a zamanance ai kaga an ga irin jiragen ruwa da ake ciki duk da ba kowa da ya san wasu jiragen ruwan ba sai ka samu jirgin da za a kusan wata guda ana mai lodi kuma ruwa ne zai shigowa lodi za a yi wata guda ana yi to ai kaga ya ka girma kaga kamar duwatsuna kenan kaga shi Allah fa ya san za a yi abun fa tunda kaga can baya na so su girma irin waɗannan din ba amma yanzu ga an ka cimma zamanin da aka yi manya manya masu injuna din ne waɗanda za a yi loji daga wata ƙasa ne zuwa wata ƙasa wanda za a lodo kaya masu ɗimbin yawa a zo da su ba to kuma gashi to kaga kamar jira kamar duwatsuna kenan girman su to shine Allah ce wannan abin aya ne yace in ya gada ma fa to sai ya sa iskan da ka ta shi da ma jirgin ruwan ko can iska ne ka tayar shi kamar da kasar shi ma jirgin sama da iska da ya tafiya inda iska da tsatsaf faduwa za ya shi ma kwarai da gaske saboda haka shi ma jirgin ruwa da iskan da yake tafiya shi ma to shi ne Allah yake shawo in ya sha in Allah ya so ya ga dama fa yuskin nuriya sai ya natsar da iska ya sa iska ya motsa shi kenan to yanka haka nan sai ya zama rawa fa ya zalna fa ya zalanna rawakila shikenan sai wannan jirgin ruwa jiragen ruwa nan su zamo wato tsaye chak wuri guda rawakil jami'i na rakidin ko abinda yake mai kwanci sai ka ji ana ce alma'ur rakid ruwa da tsaye ba su gudu to shi ne rawa ke da ɗin sai zama waɗannan ala zaharihi bisa ga bayan wannan watan ruwa ɗin to kuma ka diba ga duk irin yadda za a yi kai kai kaɗai mutum guda ko da kai kaɗai jirgin ruwa ka ɗauka shi kaɗai ya samu mamaki ko kai kaɗai ka ɗauka bai ɗauka kowa tun da ka kalli nauyin ka fa amma ka shiga kuma a kinutsewa kuma inda za ka ɗauko ƙwandala guda ka jefa ƙasa ta ita kuma kuma kai ka hita nauyi ka lokata nauyi ba iyaka to ka gani in za ka ɗauko su hana wa gana ne ka jewa ƙasa an ka yi ko mai ƙalamcinta an ka tuwa wani ne aka hira da shi ya ce wai wani jin da wai ka ayyarwa ya ce ka ya ce a ya ayyarwa kamar su hana eh kamar su hana ayyarwa shi eh yaro na shi da ya shiga to ƙasa ya wadon baya ba da ka gani ta zama da haka wato da an shiga sai ƙasa to amma hikima ta Allah ga jirgin ruwan za a mai lodi da adadi mai yawa na kayan nauyi amma kuma a ce kuma a hita lahiya to Allah ya ce wannan fa iko ne da Allah inda ya gara ma ba a yi haka nan ba subhanahu wataala to shine Allah madauki suke ce aw yubiquhunna ko kuma in Allah ya gara ma ya halakar da su waɗannan jiragen ruwa din bima kasabu saboda dalilin abinda su mutane sun aikata ma'ana wani Allah ya gara ma sai ya kyale mutane a shiga jirgin ruwan sai an ta tsakiyar ruwan sai ya halakar da mutane a huta shikenan to haka yaka na sai mi ba wanda ya sai Allah don mi an kai wai ma'ana in ya gada ma saboda dalilin zulubin da mutane suka aikata sai ya kyale su sai su shiga cikin ruwan sai a nutsa da shi kenan a yi kasa to shine auyu biku wanda ko ya halakar da su ba shine ya nutsa da su kenan bi ma kasabo saboda abin da suka aikata na zunubi amma dai wai afu an kafira ubangiji yana da rangwame daga mafi yawanci daga abin da ake aikatawa na laifuka din sannan wai alamul wai alamul ladina yajaduna ubangiji madaukin sarki ya san waɗannan da suke yin jayayya fi ayatina a cikin ayoyinmu a malahun min mahisin ba su da wani mai taimako mai agaji wanda zai hitar da su daga azabar Allah sanadiyar kafin cewa sanadiyar kin iman da Allah sanadiyar duk abin sun ka aikata to Allah madaukin zarki ya san ba su da mafita shine wai alamul ladina yajaduna ya san waɗannan masu yin jayayya fi ayatina cikin ayoyin malahun min mahisin ba su da mai tsiratar da su ba sannan sai Allah madaukin ke ce ku sani فما أوتيتم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وعبقى للذين
ubangiji madaukin sarki yace dan haka fa ma'utitum duk abin da an ka baku min shay'in na wani abu shine na jin daɗin duniya kenan tun daga abinci abin sha gidaje motocin hawa duk abin da an ka bayar na jin daɗi shine wa fa ma'utitum duk abin da an ka baku min shay'in na wani abu to ku sani fa mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne wani rayuwar duniya amma ku sani wa ma'indallahi abinda abu wajen Allah maraukin sarki na sakamako khairun shi ya fi wa abuka kuma shi ne mafi wanzuwa amma lillazi na amanu ga wanda sun kai imani wa ala rabbihim yatawakkaluna suke dogara ga ubangijinsu to waɗannan mutanen su ne sun kafi to ina jin lokaci yayi sai dai mun goda gobe a da ayat sai wanda bayani sai ayi muna fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah fahimtar da mujallima mai ikon gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya karba mu na dukkan ibadun da muke gudanarwa da addu'o'i mu baki daya muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata Allah ya dacar da mu da yin ibada a cikin dare da ya tulkadir a cikin wannan wata don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin ɗan uwa masu kawo sarƙoƙi suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka dai Allah san bukatar kowa Allah biya musu in kasuwanmu manomanmu da masana'inmu na hannu da ma'aikatanmu na gwamnati da kuma masu fita anguwa nema da sauran dukkanin masu neman addu'o'i da duka Allah ya san bukatar kowa Allah biya mashi Allah ya sanya mu albarka kowa albarka cikin abin da yake gudanarwa don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda aka sani dai insha Allah za mu yi addu'a ranar Alhamis in Allah ya kai mana rayuwa na wannan tafsiri insha Allah ranar Alhamis za a yi addu'a muna fatan Allah ya kai mu a wancan masallaci na magamawa shi kuma ranar juma'a ya Allah ya kai mana za mu yi addu'a muna fatan Allah ya kai mu lokaci kuma Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa da addu'o'in baki daya don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ala sirril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah masha Allah